ga yadda ake mutum bakwai su ne suke yanka to yana da ciki kuma abu na gaba siffar yadda in zan samu ne mutum da yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka layya raguna guda biyu masu ƙaho ana son dafa mai ƙaho kuma masu baƙaƙen ƙaho da goshi a wata riwaya ma har ciki suna da baƙin nan kenan mai baƙi da farin nan amma shi wannan idan kamar misali yanzu wanda yake da hali sai ka san shi wanda yake da hali shi karen ya je kowane zai isi saboda haka ya zo ya tarra ga ragon da suka wani siffofi yana yana da tsara ya siya ba matsala yanzu wancan kai da ka zo mai karamin kari kudin ka bayan jika tamanin sai aka ce ga irin wannan ragon shi ya kai jika ɗari da shi to ka kai ba su da kasa amma shi wanda yake da haka da yawan sai na tamanin ki ya san irin wanda na musulmi ya sai yanka tun da iya da hali na shi abu ne mai kyau amma kowanne ka yanka in ya cika ka'idun da aka zana to wani babu dai amma in har haka ta samu koyi da manzo Allah sallallahu a komi alheri sun da mutum da halin za a hakan ne kenan shi wanda ba shi da daidai karin shi yake shi ko mai akwai shi ba daidai karin shi ake ba eh akwai mutum da shi yana da ku shi dai abin da zai kadai zai iya ne yanzu misali mu da ana kukan da ta yi tsada ne yadda dai inda kake da jika ɗari da hamsin ko yanzu ka sai kara in dai akwai ɗari da hamsin gurin ka za ka zo da ɗaya haka ne ko to shi wannan ba ɗari da hamsin gare shi sai ya sa miliyan uku ya je kasuwa to iya da matsala yanzu ne ta mai tsada zai zo za ta mai tsada ko ɗari biyu ne yasa sai ya sai guda goma ɗari biyu miliyan biyar da dawo da miliyan da ya jikin shi to amma kai da kake da jikar ka tamanin kaje kenan za ka riba wanda zai yi kuma ana tamanin ko ja ne ya kaso ko baki ne ya kaso duka shi haka ne ko saboda haka kenan tun da wani lokaci za ka samu dalilin kasance shi ko ja gaba ɗaya ko baki gaba ɗaya gaba shi da bashi da kuɗi da yawa ya ɗan rage kuma amma ya cika ka'ida iya da mai iya da komai bai da aibin kuma amma kadai wannan baki ne yasa wanda yin saboda ja ne da haka ne to saboda haka ce nan duka wani abubuwa musulunci bai takura abinda mutum yake da kuma kuma duk da cewar lalle shari'a ta shar'anta yin layyar da mai kyau kuma aka ce mai tsada amma duk abin da kwani musulunci ya ce kaza mai kyau mai tsada to ba yana nihi ba abin da za a yi musulunci Allah ne yake cewa wala tubazzir tabzira innal mubazzirin kanu ikhwanu sai ce wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin akwai abin da kai ba ka san in kai shi balla kai yanzu misali dan Allah yanzu a garin nan mutum yaje sayo ragon miliyan da yanzu yazo da sunan laye me za ku ce yayi ya israf ya israf tunda da wannan kuɗin idan ya siyo na ɗari biyu su ma sun kai abin kallo guda biyar za su kuma na tabbata wannan na ɗari biyu idan aka haɗa biyu sun yi wancan na miliyan babin zai kai su to a kan mene ne ga mutane masu ƙaramin ƙari suna buƙatar abin kuma ka kuma in aka sai su ma waɗannan ɗin za su biya duk abin da ake so to ko da an ce an baka dama to ka kalli yanayin da kake ciki musamman ma yanayin al'ummar nan an sa akwai ƙaramin ƙari a abudiya dole mutum ya rika dan rarrage daidai gwargwado yana kamantawa dan wani ma ya samu ko da abincin ka ne ko da ma mene ne daidai gwargwado kana dan kamantawa so da haka ba a yi ba yadda za a yi almubazzaranci amma yanka da yawa mu anan ba laifi ba yanzu misali sai mutum ya sayi rago ɗari ya yanka ba laifi ba duk gaba ɗaya ɗari nan yana son bada su a cikin awa ɗaya ƙari ya su ko ba gaba akwai masu cin musamman shi nama shi a kowane lokaci ana bukatar shi amma yanzu misali kamar abinci da ake dawa da za a yi tuwo a gidanka a wannan lokaci da muke ciki ba matsala ya kai diya tun akwai almajiri to yanzu nan da wata daya duka almajiri sun matsa kenan dole mata sai ana taka an domin dawa ake ba iya ci kuma an zo babu wanda za a ba sai an zuwa ana tura shi na haramu kenan tun da babu wanda za a ba kar a dawa saboda abin da za a ci domin Allah ne ce wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin in kai kana ga haka to wani shi haka ma bai samu sannan karka yi abin da Allah ba zai so idan ka yi daidai gwalgwaro shi musulunci a kowane abu yana so mutum ya zama wani tsaka tsakiya karka yi kwamro diya kuma karka yi saka diya shi yasa ta wala ta ji aliyar daga magalulatan ila umar jika wala ta fusu za kullum basni sai ce fata ƙau da maluma masu rabu zulmi na alƙur'ani wanda ke cewa alladina yunfiquna amwalahum ce bil layli wan nahari ce bi sirran wa alaniyatan so shi ma ne can kun yi cewa wa inna au iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin yanzu nan ka ɗauka nan da aka ce aka ce wala ta jani daka magalulatan ila unuqika karka matse jewa me aka fara ambata matsewa ko wala tamsuta kullu rabi sai aka ce karka sake ta kuma diya kenan me aka fara ambata matsewa ko sai sai aka ce fata qauda maluman kenan wa na farko ne ana sai a ɗauko shi amsa shi wannan na farko kenan waye mai matsaya shi ne maluma shi kuma wancan na biyu wala sau zai ya zama to masu gane ku kuma da kice alladina yunfiquna amwalahum sin billayli wan nahari ci sirran wa alaniyatan billayli sirran wan nahari shi kuma alaniyatan wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalal mu ko ku ɗaya ne na kan shida ɗaya na kan mata wa inna hakina la ala hudan tunda duk da imani da Allah shakka yana kan shirya duk wanda bai imani da Allah yana kan fata shi yasa ce wa inna aw iyyakum la ala kaka shashakku ne ake a da gari ba ka san wannan wanda suke kan shirya wanda suka imani da Allah to saboda haka kenan wannan musulmi ne kenan kal mutun ya yarda yayi abin da za a sarje shi a komi kar ka yi almubazzaranci kuma ha'ilo kar ka zama to ha'ilo ka matse tiwa ko da cikin iyalanka ko abinci ko asitira komi daidai karfinka kuma ko da kana da hali to karka abin da zai zama to almubazz zakaci kuma kai kuma karka matsi ha ilmu in zai zama to ka matsi diya to waɗannan dai abin gudu ina ga daga nan za mu tsaya su ne wasu bayanai daga cikin hukumce hukumcen da ake yawan tambaya ala abubakar yanzu dai an yi bayanin wasu abubuwa da ka tambaya na ga lokacin kana yanjeri duka dai an yi bayanan su alhamdulillah yana dai kowane an yi tambaya amma an kuma akwai abin da ba yawwa ina fasara mala baka in akwai a cikin wanda ka tambaye ina akwai kwanzo da bayi ba idan ka akwai magana na na na ba a abinda shari'a ta ce kadai ku ci kuma ku yi sadaka har ku kyauta kenan anan malamai suka ce ba ci aka bar dole ka kasa a daidai kaza idan ya danganta da yadda kake misali kana da wadata na ba kullum ba yake maka kuɗi sai ka kasa gida uku ka dauka shi daya ka ba da kashi ba ku matsala ne ko kasa ga gida hudu ka zo daya ka ba da sauran duk wannan babu ne amma wanda yake da karamin kari kaga anan ba za a ce mishi ba eh haka yanzu kana da karamin gari sai kasa gida uku ka dauka kashi ka raba kashi daya babu ne shi da aka ce a yi haka ne shi da abin da ake so ne a cikin da lalle a yi haka ne a zaman to an ba nan kuma kai ma kayi amfani kuma har aka ce ma an baka izini ka aji da da hukuma aji amma yanzu an baka izini ka aji dan gaba ka ci balahi ba aji ne ake soye yanzu ai sai ka mutum soyayya ya kai wajen wata guda ana ci in ga ga kenan eh sigar takabiri da wanda yanzu shine Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wani shi ne gwadi ba wanda za ku gani Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi alhamd kuma mun ce Allah ta dole cewa mun ce da cewar yanda ake a masallaci gaba ɗaya wannan bid'a ne asali ayi a lokaci da wani ba lahi ne kuma haka yake amma wani mutum ɗaya rika faɗa ana faɗa saboda haka wani ba shi wani shara'a ko kuma mu rika yin lokaci ɗaya ba wani ke gaya muka ɗauka tare muna ajiye duka wani bai ciki saboda kada kowa ya kayan shi a lokacin yana yi kai makana yi na ajiye kai lokacin ma ka ɗauka haka nan ba lahi bane wani shi yasa wanda suke yi na gaba ɗayan nan asali da aka a musu magana abin da suke cewa saboda mai mutane ba su iya to shi kuma abin ya zama to kullum a yi shekaru a ce ba iya ba shi yasa kenan a yi kokari a nazarci haka ɗin shi ba ne na ba eh addu'a ta ranar arba a nan sunan yake cewa abdul ma'udu ana wanda biyu da la'ila harin ba sau da haka shi ne a ce la'ila harin da wa da wula shirika da launin gaba nan ruwa na kuma shi gari ranar arba ana yawaita yin haka wani da yake mai kyau musamman wanda suke a filin arba la'ila illallah wa da hu la sharika lahu al-mulku wa lahu huwa ala kulli shay'in qadir sai yawaita yin haka din a ranar arafa kuma a yawaita yin addu'a musamman su wanda suke filin arfa kun san filin arfa idan mutum ya zo filin arfa da in za a yi sallah ta azuwa jan mu takadima ke ba ta mutu aka yi ba me yasa dan a ba mutum lokaci isasshe na ambatan Allah da addu'a tunda za a yi sallah kamar mu a nan tunda kusan yarkin mu ya dan shafi ma da yarkin su mu yanzu a nan yarkin mu na karkatar rana mafi yawa sai ta kai miji wajen tarat su kuma a can za ga wajen miji dide kawai rana ta karkata wani lokaci ma aka samu sauran minti biyu ko sauran minti uku shi yasa can za ga mafi yawa sallah azhar ana yin ta miji tiram midi ban midi kyans ana sallah su su da yara ta karkata kira tsakanin mu ya dan gota awa biyu da dan gota awa biyu da gota tunda ma a rubuce da awa biyu to sai aka ce to sai a zo a yi sallar azur a wannan lokaci sai aka mu sallar azur a sha biyu da rabi da la'asar yanzu kaga kenan a sha biyu da karfe ɗaya ma ba ta kun yi sallar azur kun yi la'asar yanzu kuna nan a filin arfa kuka huta sai yaushe sai rana ta faɗa to me aka sharanta muku ana ba abin da sharanta muku sai addu'a ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga wannan lokacin aka ce addu'a ce yake har rana ta faɗa dan wa kuke gani kuma wallahi uwa wannan guri guri ne na addu'a musamman ga wanda suke da bukatu masu muhimmanci a wannan guri mutum idan ya roƙi Allah mutane da yawa sun roƙi Allah a wannan wuri kuma Allah ta'ala ya amsa musu addu'a su mafi yawa a wuraren wasu ma sun je da rashin lahiya tun daga wannan lokaci har zuwa yau wannan rashin lahiya ta dauke sau da haka kenan sai a yau ta yin addu'a musamman wanda Allah ta'ala ya sani musu ya masu halin da suka tafi sai a yi ta addu'a wanda za zama addu'a yake ta yi yake ta yi yake ta yi har rana ta fara to wai kamar misali mu a nan a nan kamar a yanayin da muke ciki a nan kamar wani tufa yake magana shari'a ba ta ce ba ga amma ana kallon karfin nawa ne tufa kar ta wuce don kar mutum ya almubazzaranci to gaskiya mu a nan dai har iyali ya wuce jika goma gaskiya a yanayin da muke ciki gaskiya ya tsada ta har yadda yadi ya wuce jika goma gaskiya ya tsada ta amma in sun samu ne mutum kar ya wuce da yawa da don saboda akwai mutane masu yanzu misali kaddara sai Allah ya baka misali wadata sai ka samu miliyan ɗaya sai kai to yanzu na miliyan ɗaya bari in je in yi kaya kwamfule goma da ita inda ka sassabta sai ka yi kwamfule goma na kirki kuma har ka taimaka jama'a a yanayin gurin ba za a kalla saboda shi inda ake da wadata akwai gurin da an yi kan babu wani matsala amma mu a tsarin yanayin al'ummar wanda suke nan tun da duk wanda ka gani zuwa misali kai da ka samu miliyan ɗaya za ka ce za ka yi kaya na miliyan ɗaya na sawa a jikinka kuma ka ce kwambale goma ne kawai za ka yi na miliyan goma tana yiwuwa a yan kunka kawai na yau ma bai ɗora tukunya ya kamata kenan ya kamata aka ce ana warwaye ana tafiya ana kuma kamar ba da cewa ina iya ɗan ragewa don wani ma ya samu shi in ko kalla kullum wancan hadisi muke kallo wanda nan zai cewa idan ka dawa romuwa ma ya ce ka ƙara mutum me yasa ka ce a ƙara romuwa ƙara nama wani don saboda an ƙara romuwar wani ya samu ɗauka ba shi kenan ko kowace tuba za ka yi in ka ɗan ƙara mata ruwan aka ɗan rage tsadar sai wani yana iya samu kuma ya danganta da yanayi yanzu misali wanda shi yake da kwai abin da zai iya yin wannan ɗin kuma zai iya wa 'yan uwan nashi da za a hana shi wani za a yi hana shi tunda shi yana da kwai halin da iya iya sawa mai kyan kuma yi wa 'yan uwan nashi su ma yadda wanda yake mata a taimaka a taimaka shi to wannan ai ba za a taɓa zaɓi yanzu misali kamar wannan in lokacin umara yi mutane za ga suna ƙoƙarin tafiya umara akwai lada amma ne ya kamata mu kalli wani abu guda ɗaya musulunci a kullum yana kallon yadda bukata take a wannan yanayi da al'ummar da take musulmi agazawa musulmi musamman ba shi abinci yana daga cikin abin da Allah yake so shi sa a ko'ina za ku ga Allah ta'ala yana magana kalma ta infaq da ciyarwa yanzu misali sai in za a je makka musamman wanda za su je a da azumi kuɗi ake kashe hadiya ɗaki tsada yake sai ga wani kafin ya je ya zo da ɗaki da kuɗin otal da kuɗin jirgi da sauransu sai ya kashe miliyan biyar saboda haka to ina da hali zan iya biya in ta yi miliyan biyu kuma zan iya taimaka 'yan uwana kafin in ta wani ba laifi bane amma saboda Allah kai ka ba ka taimaka kowa kuma yanzu ga mutane suna matsayin wanka kuma ka tsaye kashe kuɗi ka bar mutane da yunwa ka in kai tunani da ka ba su zanu za ka samu lahi wancan ta suna cikin matsala wurin ma bai ci ba abinci ai gaga kenan a yanayi musamman ma ga wanda shi bai yi haka ɗin amma wanda ya bada ina da damar zai bada kuma shi ba ta yi an ga zalika fadlullahi yutihi min yasha amma kai ka matse baka ba kowa kuma ka ta yi kaɗai kuma mafi yawa wani lokaci abin bakin cikin sai ga kaɗai ya zama gasa na yan kasuwa matasa a ce ai kowace shekara in je da azumi duk abin da za ka yi na Allah ba na aga ko ibada ɓoye ta ake wanda aka ce a bayyana ka dake bayyana amma ko an yi ta ba zuwa ake ana tallata ba shi yasa da ka gansu a gari ba da kun ga wani zai ce ai umara na ta yi umara na ta yi kawai da ka ga mutum baka tambaye shi ba ga kwana biyu baka gani na ko wallahi umara na to wa zamne ka gani umara kamar sallah ce ka ta cikin dare kai kawai shikenan ya zo kana ga mutane kana yedi ka ce wallahi je ai kwana ne ban yi barci saboda Allah wannan bai dace duk abin da aka yi dan Allah shi wanda yake yi dan Allah wallahi bai yi su ba wani sun goga mazalatar lokacin da yake magana akan hadisin mutane bakwai wanda Allah ke sa cikin inuwarsa sai ya ce da mutunan da ya ɗauka ya bada lokacin da zai bada dama ta ɗauka ta bada hagun ba ta sani me yasa badawa ta dare ta yi nan da yace Allah zai kula amwala mai wara ce billahi wal nahari sir kowanne iya amma kuma wanda zai bada abu ya hilal saboda daga rashe riya ta shigo annabi zakariya Allah ya yabe shi da yayi addu'a yayi ta kasa kasa yake ta idna da rabbahu nida'an khafiyya yabon shi ne Allah ya sai malamin suka ce li'annahu aqrabu lil isha domin an yi dan Allah sai kaga kenan ashe anan ya kamata dai abinda mutum in dan Allah kai ba nan wani bane kaga ba nan na talla bana kai kana talla ka wani sau ne ya yi ubar a ga mutum ne saboda haka mu a nan lokaci abubuwa ne abubuwa mutane kowa so yake bai musamman musibar da take cikin al'umma yau yanzu gari ba an kai matsayin da kowa so yake a mashi matsayin wani kowa so yake a ce shi wani wani ba musiba wace musamman ma ga malamai kowa so yake a ce kawai mu'amala motar kama kada abin da ya rage kama a baku jini saboda kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi yan uwa shi bayya so yana tayya masa shi gaba ba yake komawa saboda ga ayar ka aka sa bai ra mutum bi masa shi gaba yana tayya amma munan kai baka so a shiga gaban ka ya kamata sauran ya kamata mu zama to duk abin da zai karkarka neman matsayi magabata ba sa san neman matsayi sahabbaiwa ake wa mutum tambaya ta rika kewayowa ita aka tambayewa in wani ne ba zai magana ku tambayewa haka suke sabi na mazarci amma mu kowa so yake so kake abu ɗawa ni shugaban malaman guri kaza ni shugaban ni kon ni ne bangaren kaza ni kon limaman kaza kaza ni kon kowa so yake a bashi matsayi me a wani ba ana yi don Allah ko duk wanda ya kaskantar da kan da Allah Allah daga shi sai komi mutum so yake kadai sai ya yi shahara kana ta faɗi mutane suna labiya ba su wasan ba ka so wasan amma kai ka zo kana yi kai kokari dole sai amma kin ti abu na Allah shi in dai dan Allah akai shi Allah ake so ya sani ba da lada shi kuma Allah in kai ya sani ko zai baka lada amma in kai dan mutane to fa samu lada ko ga hadisi Abu Hurairah ya suma akan shi me yasa ya su ba da zai faɗe kaɗai tuna abin da ke ciki ya ce mazara su ne ce wanda za a fara hura wuta da su uku mutum kala a ciki akwai mai dukiyar da ya ba da dukiya amma dan a zo al'umma Allah zai kira shi kuma ya ce na yi kaza na yi kaza ce ƙarya ka ce kayi da dan a ce ya ce an waɗi ku jawa shi mutum akwai malamin da na karanta alƙur'ani na yi kaza na wa mutane kaza na yi kaza sai kayi don a ce alim haiwar masani kawai wani abin sai ya liman da kaza kaza shi ke damar da haka zo Allah kuma mutane da kaɗai haka suke su hal alka ƙarya malam sai na ƙarya na yi guri kaza na yi kaza na yi guri kaza ai na yi kaza na yi karatu a guri kaza Allah haka mutane suke su kaɗai da mu kaɗai a baka matsayi a cikin abin ƙasa kawai ga bayan kace kaza to wani duka wani ya ce shi ma kaza a shi shi da wanda ya yi shi wani a cikin gwarzo shi ma ka zaki wata to kaga ai ya kamata a ce duk abu za a yi na Allah ai na Allah kare ba sai duniya ta sani ba sai ka kai da gidan Allah shi wanda bai bai bai barci la ta aku sinatu wala na duk lokacin da kace ina kallon ka ko la zai baka amma da kai ba dan wani ba shi yasa ai ne aka ce mata shirka musiba ce Allah kare duk abin da zaka inda baka yi Allah magabata kullum wanda suke su yi ikhlasi tsarkake zuciyarsu ba mu kowa so yake wani ma abin da zaka ba kai ma yake kuma ko kiran ka aka ce za maka kai ma ka ce ban nasu amma kai tare ya kace ba da kanka je tare ya ba dole ya yi wasu misali wai za ku sai dabba ko bakwai kuɗi sai wani yana da sattin wani yana da arba'in ko gaba bari shi da karku ce mutum bakwai ba an ce ba dole sai an yi kuɗin ya yi daidai ba ne dole ba in an gasa kowa ga ku dai karku wuce ne in kun yawa mutum bakwai abin da ya kasa sai ku gudu sai to jiya daga cikin magabata sun ce babu laifi wacce ta iya yanka ta yanka babu laifi tana ya ta yanka da kanta don ta iya yanka to matsalar mabiyan mata ba su iya bane ko mabiyan mata tana da tsoro shi yasa ake wake za a yanka musu amma in sun iya su yanka ba ne a kuma wannan iya abubuwa a raba daidai a sadaka ce kuma shi ba kamata ya abubuwa ce kawai a raba daidai a bashi kuma aka raba ma wani samun wani bari yi bane abu mai sunan kado shi ba dai ba amma abu mai sunan caca haramu akwai bambanci yanzu misali sai suka ce wanda ya sa kaza sai lamba kaza ta hudu yana da kaza wannan yanzu caca amma sai aka ce wanda misali a wannan wata wajen tarfon shi ya kai ya yi tarfon na kaza aka ba an ba shi kaza wannan kyauta ce ka ba wannan ba ne amma sai aka sa wani abu wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo ajin sai an kai kaza wannan kuma wani kwanan nan da aka hudu wani abu da ake cewa za ka zo ka zuba wai kuɗinka wai kuma duk sati a ɗauka an ce abin ya lalace ko? an liƙe da jama'a ko? da mun zai a mutane mun ce to tana zuwa likun da kuzarsu ka yi siriya ko? akwai wani an ce kuma mutum mai jiyar sa ra'ayin shi ba sai halitta ba ai halitta ka mata halitta abu shi dai abin da ya saba wa shara ta Allah amma dama ai ba yau ba mutane su yi malamai sai ta bayani cewa wani abu haramu ne kuma dama sun ce haka za ta iya kasancewa ko wani lokaci kuma ku gashi ba je ko ina amma in kyauta ce kado ne aka baka yanzu misali ka yi ta musu ciniki suka ɗauka suka ko banki ne misali ka yi ta musu ciniki ka ɗauka suka baka wani kyauta aka ba yanzu ba magana yawwa yana kyauta ba
akwai da suna karban wani sacin mutane na da akwai wani malami ba da sallah da ake rana kuma ga yi matsala ne na gaya ran da za ta za a suwa da sallah kan ce a sallar kun zai raka a jira ne da rana ake ko lokacin wani hafi lokacin ne lokacin da ya samu dama ya karanta alhamdu ya in ya kai wani bari ya ce amin sannan ya ƙara da alhamdu sannan ya karanta kuriya ita ma ko a nawa sannan a karanta kwallon kawa da ita sannan sauran su ɗaya ya ce na karga wannan da ya ce
wani babu hujja nan duk abin da babu nasi imana alkur'ani ma suna tabbatatta inda abu suna tabbatatta da duk inda za a yi bayani musamman zuwa mun magana nan alfa da dole sai mun gashi duk abin da yake a rubuce nan shari'a to shi a rubuce ke in lokacin da za a yi magana sai an kashi abin da ba ya saba shari'a nan kuma ba aiki da shi yanzu ya kamata mutane su rika tsayuwa akan kaɗai abin da Allah shi duk lokacin da kaji ana ce abu i ɗari kaza to kawai da ka je ka bincika mace da bashi da hujja ba za a sanin duka irin wani abubuwa ba samu da gwaninsa in dai abu ya kai haka to ta za ka kai daidai musamman a sallah kai ana ce a yi kaza da ana kuma an bar hanyar malamin ne mutum na kashi ko kai ne dini yawa kitse yawa na yi magana kitse wai an ce wai kitse na bara ba su to eh kitse na bara dole da an shi dole a yi a bincike shi kada ne ya cutar da mutum kitse ya shekara amma in dai har aka bincike aga lahiyar kitse lau ko yana yi an sa shi a wani wuri mai kyau ko bidiyo ko wani abu ya shekara bai lalace ba babu wani magana cewar a yanzu da shi ko kara su yanzu ana babu magana amma ya zama wani ciki tsaye shekara kai maka baka aibaka ci har ki tsaye shekara dole kai tsoron shi abinci har ya kai shekara ba ɗaya ba bushe shi ba babu zargi a kan wanda shi ya je da zai bari shekara da kuma sun da kuma sun shi zai bari ta zama a kitse daman daman kitse wa dole ga gamar yin shekara ka san mai karamin gari mai magari mai zai yi shi tun lokacin ma zai zai bada shi sai mai karamin gari zai yi shi shekara shi ma da ya ajiye da ne ko ya ce ake yi shi kenan na gari zo sai ma na kafa to shi asali eh, wanda ya kamata a ba a kawunan Allah ce fakulumina wa azimul qani'a wal mu'tar wanda ba isar fakir a wata aya ce fakulumina wa azimul ba isar fakir an ce al ba isar fakir mai tano mai karfin kari da ke sosai ma karfin kari gare shi na ku sai aka ce al qani'a wal mu'tar da wanda yake tambayar da wanda bai tambayar Ba shi. amma mu yanzu anan a ɗabi'unmu na nan za ka ga mutum makwabta kawai a ɗauka kowane gida a ɗauka a bara da wanda yake da hali kuma ya kai mishi shi mai hali idan za a bashi da sunan kyauta shari'a ta yarda amma kai ma ka san mai hali baka ɗauko mai guntun kashe kai mishi inda ɗan soye kai sai ka aika wa mai hali wani abu ne babu matsala tunda ya halitta a yi kyauta naman nan ya halitta a yi sadaka a ci a yi sadaka a yi kyauta ita ko kyauta mai hali ma ana ba ita saboda haka inda a soye ne sai a ci kyauta ce amma duk wanda gana ma ana bada shi a kashe me me sunan shi sadaka to kaga ko ai sadaka kai ma ka san wannan doka ta wace kenan wani da ce ta zo ce shi sa wannan dai gaskiya bai dace ba ya kamata kaɗai in har kana ga zaka ba wannan mai halin to in ka soya sai ka bashi a yare ko in ka dawa wannan ya ka aika mishi da bire wannan ba ne ko an dawa kai ka aika mai aika duka wannan tana yiwuwa shi a lokacin ba yawa a gaba amma wannan ka zo mishi da dama a yanke na wani mutum wannan na karkari jami ne ka ga wannan kai ma ka san dai ba tsare ka bace ka bari ina je ba wani dace bane karbi wannan سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله